أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله hai zan mu ci gaba da karatun littafin wannan namu na abin da ya shahi adabi na larabci shine littafin makama ta badi'u zamanul hamzani mai rasuwa shekara ta 402 Allah warkan shi da rahama Allah mishi gafara za wannan shine darasin mu na 22 kuma zan mu tashi makama ta 20 ita ce al maqamatul qirdiyya makama ta biri yake cewa haddasana Isa bin Hisham Isa bin Hisham ya ba mu labari kala yake cewa baina ana bi madinati salam wani lokaci ina madinati salam madina ta annabi alaihi salam wannan bagadar kai nake so bagadar ita ce ake cewa madinati salam ba madinatul munawwara ba in aka ce madinatul munawwara kowa ya san cewa madina ce ta annabi alaihi salatu wassalam amma aka ce madinati salam zan mu san cewa madina ta bagadar ake nihi shi yasa al-imam khatib abun nan abun ga khatib al-bagdadi tarihu madinati salam yayi tarihu bagadad asalin kiran sunan littafin da yake tarihu madinatu salam yake kiran shi sanannan yare ne aka ce madinatu salam kawai bagadad ake ni kuma bayyana da yake faɗa nan gurin zarfu zaman ne wani lokaci wani lokaci kawai zaka fasara ta bayyana ma ko bayyana a sa mimin ko a hudda kawai zarfu zaman ne lokaci kawai wani lokaci ina madinatu salam bagadad kafilan ina mai komawa min albaladil harami daga gari mai alhurma baladul haram kuma shi tace abin nan makka kamar yadda muka sani amisu maisar rijila amisu ina tamaka maisar rijila tamaka ta yan tahiyar kafa tamaka tahiya da kwambo ala shadi dijila akan bakin gaba ta abin nan bakin gaba ta tekun dijila ruwa wanda zaka ga ga ruwa ga tabki nan kato ga korama ka rika bin bakin shadi bakin gaba dai kawai ta ruwa dijila nahar ne a cikin abin nan tsakanin furat a wajen bagadad inda yake faɗa ya ce a ta'ammalu tilka ɗara'if a ta'ammalu ina tunanin tilka ɗara'if wani abubuwa masu sabbin abubuwa masu ƙayatarwa a ɗara'if jam'i ne na a ɗarif abu sabo mai ƙayatarwa wa a taƙasa tilka zakharif wa taƙasa ina kai matuƙa tilka zakharif ga abubuwan ƙawa suratu zukhruf zakharif abun ado a taƙasa kuma ina kaiwa matuƙa masjidul aqsa yace izu sai gani in tahaitu ila halqati rijalin sai gashi kawai nazo zuwa ga wani kuri na wasu mazaje kuri jama'a sun kuri sun yi haka sun kewaye wani muzdahimina sun yi turmutsitsi sun hadu ana ta matsatsa gurin jama'a ta yi yawa yalwi darbu anaqhum at-darbu jin dadi yalwi yana karkatar da anaqhum wuyayensu ma'ana kowa jin daɗi ke ana karkata wuyan shi waya shiku dahiku a shidakahum addahiku dariya waya shiku tana tsaga a shidakahum kudu kukinsu a shirik shi ne wannan kashin kashin wannan na gemu da yi haka shi ake cema a shirik in an mutum yana dariya shi ne yake buɗewa yana gamuwa da na saman shi da na ƙasa shi ne yake buɗuwa ko magana ko dariya yana buɗuwa yana gamuwa kenan sai ya ce wannan dariya tana buɗa musu wannan kashin kudu kuki ya ce fasaƙan alhirsu ila ma saƙahum alhirsu kwaɗayi saƙani sai ya kora ni ila ma saƙahum zuwa ga abin da ya kora su abin da suka kewaye kinan suke ta dariya suna ta hurin ciki ni ma sai na je in gani hatta wa qabtu har sai da na yi tsaye bi masma'i sauti rajulin a wata majiya ta wani mutum duna mar'a wajhihi wanda koma bayan maganar huskashi li shiddatil hijma dan saboda tsananin mufaja'a da ake mishi tsananin faɗawa haka ba tare da fuji a faɗawa dai ta fuji ita ce alhijima ya ce wa farɗa zahama da kuma yawan turmutsitsi da aka yi fa'iza huwa ƙarradun sai gashi mai wasan biri ne yi riƙe su ƙyar da hu yana sa birin shi wasa rawa wa yi da hikuman inda hu yana sa wanda suke gurin shi dariya ashe dariyar da suke ta yi har suna ta gyaɗa kai da na taho mai wasan biri ne aka kewaye yana ta wasa da biri yana ta sa su dariya birin yana sa birin shi rawa farakastu sai nima na yi rawa rakasar muharriji e rawa ta kare wanda aka rataya ma abun harauta wasirtu sayar al'araji na yi tahiya irin tahiya ta gurgu faukar kabin nasi duka wannan menene yasa shi ma yayi haka jama'a sun yi turmutsitsi jama'a ta hadu in ba wayo bai yi da wata dabara ba a bashi dama bai wuce har zuwa can gaba gaba can tsakiya ya ga me yake gudana taro ya kamar yadda dai dan sai da magani ko dan wasan maciji da ake kewaye shi a kasuwa kana so ka wuce ka tsallaka har can gaba sai ya zo da wani salo da wani usulubi da zai nuna jama'a su bar shi yace sai nayi tahiya irin tahiya ta mai gurgu wanda yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa dan saboda su bar shiga cewa kai ga wannan gurbin ku taimaka mishi ku bari ya wuce da kai na san bukatar da yake so ya wuce can gaba yace fauka riqabin nasu ina wucewa saman wuyayen mutane yalfizuni atiku haza atiku haza wuyan wannan yalfizuni yana turo ni yalfizuni akwai hadisin da yake cewa wani mutum da aka bane fala fazatul ardu sai ƙasa ta geho shi allafazi shine gehowa sai ƙasa wannan ya ce atiku haza wuyan wannan yana tun kuɗo ne rata zaka ga cibiyar wancan ma'ana in naje cikin turmutsatsi kamar yadda an yi turmutsatsi in ka hau wani ka ture ka da ƙarhi ya ce in na taka wuyan wani ya ture ni da ƙarhi in je in taka cibiyar wani ya ture ni da ƙarhi ya ce hataftarashtu lihiyati rajulain har sai da nayi huda da gemun wasu mutane biyu ma'ana dan saboda ya rasa gurin zama inda ya je gurin da dan matsatsi zai zamana har sai bisa gemu wasu tsahibi ya zamana waka artu sai na zamna ba adal ayin dan gurin jama'a sun yi yawa babu inda zai samu ƙasa ya zamna yace waka artu sai na zamna ba adal ayin bayan wahala da na sha bayan ya sha wahala kan ya samu gurin da zai zamna saboda taro yayi yawa yace wa kad asharaqani al-khajl bariqahu al-khajl kumiya asharaqani ta haskaka ni bariqahu da abun nan da miyau duk wanda ya ji kumya malamai suka ce kamar yadda wanda ya ji kumya in mutum ta zubo mishi take sa shi hutawar miyau amma kuma tsoro in ya zo mishi yake sawa bushewar miyau to shine yake nunin cewa kumya kawai sai ta sa ni zubarwar miyau wa arhaqani al-makanu bidiqihi ka ganin biriqihi bidiqihi almakanu guri arhaƙani sai kallafa mun wahala bidiƙihi da kuncin shi gurin wannan da na zamana matsatsa sosai don kuncin shi sai da na sha wahala falan ma faragal karra domin shigulihi yayin da dan wasan birin nan ya kare daga shaganin shi ya kare wasan shi wanta fadal majlisu an ahalihi majlisi ya watse ga masu shi jama'a duk aka watse kowa ya bar gurin kumtu sai na tashi wa karkasani addahashu hullatuhu addahashu ɗimuwa kasani ta tufatar da ni ullatahu ga ƙawarta ma'ana na cika da ɗimuwa na ɗimauce a kan abin da na gani ƙin wannan wa wa ƙabtili a ra suratahu sai na yi tsaye dai in ga wannan surar ana watsaya da na game wasan birin abin ya rikitar da ni na ruɗe na rasa mizance sai na ƙara leƙawa dai in yi in gani surar wannan wane ne ne fa'iza huwa wallahi shekuna abul fatahil iskandari sai ga shi wallahi mai wasan birin nan malaminmu ne abul fatahil iskandari faƙultu sai na ce mishi ma hazihi dana'a wai haka kai can ka mi a wannan ƙasƙanci ƙasƙanci zaka azama kanka a matsayinka na malami ka koma wasan biri da neman kuɗi fa an sha'a ya ƙulu kawai sai fara yana cewa azzambulil ayyamu laliya fa atib ala sarfin layali bil hamki adraktul muna wa rafartu fi hulalil jamali yace azzambulil ayyamu zunubin na yau da gobe ne laliya ba ni bane mai zunubin yau da gobe ce ta sa fa'atib ala sarfin layali ka yi zarginka akan jijjuyawar lokaci can da muna da hali mun yi ƙarhin komi yanzu talauci ya zo mana har nike wasan biri kenan zamani zaka zarga ba ni ba ya ce bilhumki a daraktar muna bilhumki da hauka a daraktar muna nan riski abin guri na abin da nike bukata na nuna wa mutane ni mahaukaci ne da na samu abin da nike nema ya ce wa rafaltu na yi tamaka fi hulali jamali cikin kawa ta ado kawa ta burgewa ta kyau kenan wannan da kaga kayan da na sa nake ta tamaka da su a ciki wasan birin nan shi ya ji min kuɗin da na samu nake wannan abun kenan ba abun zargi ba ne wannan bakinta kenan ƙarama mukama ce abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada na kuskure kuma allah ya mana gafara ya wanda suka yi abin nan wanda suka yi me yake da suna wanda suka yi ilimin al'arud sai saka mana wazanin wannan abiyat ɗin guda biyu da muka kawo kenan yanzu ka ganin gudun dukkan wa ilimi yan uwa abinda yake ma bangaren shi hidima yanzu a wannan kanshi inda arudin da mutum yake in ya fahimce shi yana iya zabar unwani na bahasi cewa wazana wannan shi'irkin da mai mukama badi'u zaman yake kawo ka auna su duka ka kawo auzan din su kaga akan wani mizan wazani guda 16 da shi'ir na al'arabi yake da sai kaga kowane waka kowane kowace abiyat da yake kawowa a bisa kan wani wazani ne kuma ka auda su a bisa wannan wazanin zaka gani Allah ji kanshi da gafara wani kuskure zaka ciyo a jiki a wajen shi yana da wahala to wannan yake nuna mana cewa yan uwa ilimi bangaren shi yana alaka da bangare bangaren ilimi yana taimaka ma bangare kowannan ana so mai neman ilimi ya kasance ya samu dan raban shi a ciki wannan kuma abin da yasa wannan mukama mai albarka bayan ita yanzu akwai littattafai na luga da dama littattafai na luga da dama wanda muna da niyyar sa su matukar lokaci ya ba mu dama wanda idan muka sa sai kaga cewa a mukaman nan ba komiyo ma aka yi akan karantar luga ta larabci suna nan su nazamu fasihi sa'alabu Allah ji kanshi da gafara da mutaradifat na al-imamu sa'alabu jagora cikin ilimin luga al-mutaradifat kuma yana dukkan wasu kalmomi da awaƙe zai kawo maka su akan wasu kalmuna da ai kalma gamida kalmomi na gawamid wanda kalmomi ne masu wahala to kalmomin na masu wahala kowane abu sunan shi da jama'a suke hambata shi a titi da kuma sunan shi mai wahala na wajen malaman luga guda kaza ga sunan kuma ga yadda ake wasarce su ga yadda ake musu malamai ba abin da suka bari kawai lokaci muke fatan ya bamu dama